إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن الله تبارك وتعالى قد امتن على عباده بتسخير هذه الأرض يقول الله تبارك وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إن الله تبارك وتعالى سخر لكم الأرض وأوجب عليكم الحفاظ على بيئتكم إن هذه البيئة إن الحفاظ على هذه البيئة من الواجبات الضرورية التي أوجبها على الله أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده حتى يتسنى لهم أن يعيشوا في رغد عيش وأن يعيشوا في حياة طيبة باستعمال ما سخرها لهم الله تبارك وتعالى واستعماله إن الله مهد لنا الأرض وجعلنا زراعا تخرج كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين عباد الله إن الحفاظ على البيئة من الأمور التي يستصلح بها أو يستصلح بها حياة العبد على الأرض فاحرصوا عباد الله على استسلاح أرضكم وإعمارها ومن الجوانب التي يجب أن يهتم بها عدم قطع الأشجار فإن الأشجار بها حياة العباد يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أنس مما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو بهيمة أو إنسان إلا كان له به صدقة يوم القيامة وفي حديث آخر لأنس رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا قامت السماء إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة واستطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقوى مسلمين mabiya kuma masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankali na tare da hankulanku mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye Ubangiji kiyayewa irin ta wanda ya san cewa Ubangijinsa yana ganinsa kuma yana jin abin da yake aikatawa. Musulunci umarni ne da hani, da kuma imani da karɓa da yarda da amincewa da abubuwan da Allah ya wajabta a yi imani da su. Duk mutumin da yake son cin nasara a wannan rayuwa, to wajibinsa ne ya karɓi abin da Allah ya zo da shi. ya karbi abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na imani sannan kuma ya yi ɗa'a ga dokokin Allah ya ‘yan uwa musulmi zancenmu na yau kafin magana in Allah maɗauki ya kai mu mako mai zuwa akan zuwan watan ramadan yau tattaunawarmu tana da alaƙa ne da kiyaye yanayi da muke ciki kiyaye kewayenmu kiyaye ƙasa wannan ƙasa da Allah maɗaukaki ya hore mana ita ya halice mu ya ɗora mu mu rayu a kanta to ƙarfin rayuwarmu yana da alaƙa da ita ne ku duba ku ga yadda Allah ya yi halittarsa ya halici dukkan abin da ya halitta za ku ga da wani tsari tsarin da babu ba yadda za a ka samu gyara a cikinsa duk inda Allah ya aje ɗan adam to za ku ga ya aje shi a wani wuri da ya dace da irin yadda zai nemi abincinsa da irin yadda zai yi makwanci da irin yadda zai rayu ya mu'amala irin jikin irin kwakwalwar irin yadda aka aje shi to yana da alaka da inda mutum yake wajibi ne kuma ga mutum ya kiyaye wannan wuri da aka ajiye shi kada ya bata shi kada ya bar kada ya barna a cikinsa kada ya zama cikin mutanen da idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al harfa wan nasl kada ya zama yana cikin mutanen da idan ya juya baya zai yi ɗawainiyarsa ya yi ta ƙoƙarin barna a bayan ƙasa har ya lalata abin da yake na shuka ya lalata abin da yake na tsirrai ya lalata abin da Allah maɗaukaki ya tsirar da shi abin da zai amfani ɗan adam ya kuma lalata dabbobi da rayukansu wannan barna ce a bayan ƙasa dukkan abin da zai sa ɗan adam ya rayu cikin natsuwa da kwanciyar hankali to yana cikin abin da aka ɗora wa ɗan adam ɗin wajibi ya kula da shi ashe tilas a haɗa kai ya zama cewa duk abin da zai sa kewayen da muke rayuwa a cikinsa ya zauna kalau a ɗabi'arsa ta asali yadda Allah ya halice shi to wannan wajibinmu ne ta ina kake samun iskar da kake shaƙa ya ɗan adam tana kasancewa ne ta hanyar adadin bishiyoyi da Allah maɗaukaki ya hore maka a wannan ƙasa kaɗawar da suke yi irin iskar da za ka samu ka shaƙa ta fi ƙarfi ta fi daɗi da duk wata air condition da za ka sa a ɗakinka ba ma za a iya haɗawa ba da irin iskar da take zuwa maka daga bishiyoyin da suke kewaye da kai da kuma irin abin da za ka kunna a ɗakinka ka kulle window window ka kulle taga kana jin air condition bambancin kwata-kwata baya haɗuwa don haka zaman lafiyar ɗan adam a wannan ƙasar shine ya kiyaye wannan inda yake rayuwa a cikinsa ya uwa musulmi ya tabbata a binciken masana cewa wannan ƙasa da muke rayuwa a kanta abin da yake na daji a cikinta inda yake akwai tsirrai ba ruwa ba ba sahara ba a kowace shekara raguwa yake yi saboda aikin da ɗan adam yake yi na buɗaɗa masana'antu da buɗaɗa garuruwa da kuma sare bishiyoyi da ake yi yana haifar da ɗabi'ar ɗan adam tana canzawa ana samun abin da bature ke cewa pollution ko ta wannan ma'ana gurɓacewar yanayi ta hanyar hayaƙin masana'antu da hayaƙin motoci a cikin birane duk wannan yana gurɓata akwai cututtuka ma da sababin samuwarsu su ne irin waɗannan abubuwa maganin wannan abu kuma babba shine yawaita bishiyoyi da cikin garuruwa da ƙauyuka da gonaki yana taimakawa a samu iska mai daɗi da za ta yi maganin waɗannan abubuwa da ake rayuwa a kansu masu bincike suna cewa a 'yan shekarun baya dajin duniya kimanin kilomita miliyan talatin da bakwai ne square kilomita ake nufi amma yanzu ya dawo ashirin da hudu a halin da muke ciki yanzu a duniya duk saboda me saboda yawan sare bishiyoyi ana ana yin ice da shi wani yana ganin wannan zancen kamar abun wasa ne ba abun wasa bane masu bincike ne suka tabbatar da haka kuma yau da kullum ana yi ana yi to ƙasashe za su koma sahara daga ƙasa ta koma sahara kuma shikenan rayuwa za ta yi wahala ga mutum shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanin haka da ya yi da Allah ya ilmantar da shi shine ya gaya mana a hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito a hadisin anas manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min muslimin babu wani musulmi yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw bahimatun aw insan babu mutumin da zai dasa wani dashe ko ya shuka wani abin shukawa ya tsiro kuma sakamakon haka wani tsuntsu ko wata dabba ko ɗan adam ya ci daga wannan abin da ya tsiro sai face wannan abin ya zama masa sadaka har zuwa gobe kiyama ƙofar gidanka ka samu wani abu da za ka dasa bishiya ta fito ko inuwa wani ya tsaya ya sha a gindin wannan inuwar kana da lada har gobe kiyama ko ka mutu wannan bishiyar da ta fito ta tsiro duk wanda ya huta ko ya sha ruwa ko bai sha ruwa ba to ballantana a ce ga bishiyar ga rijiya kuma duk kai ka tona kuma mutum ya sha ruwa kuma ya huta a ƙarƙashin bishiyar da ka dasa to ko ka mutu wannan ladan yana zuwa gare ka kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar don haka ya jama'a wajibin mu mu kiyaye wannan yanayi da muke ciki yawan sare-saren bishiyoyi a gonaki yanzu da ɗaɗɗin bishiyoyi da Allah ya fito mana da su da muke samun amfani su ɗorawa su gawo da sauransu suna nema su zama tarihi masu binciken wannan abun wanda ilimin abun ya dame su kullum kuka suke cewa waɗannan abubuwa sun ƙare a bayan ƙasa ba a samun su kuma in abun ya ci gaba a haka zai zama kenan ba mu da komai sai abin da muka dasa ɗin nan da hannunmu wani kuma ba wanda za a yi haƙuri da shi bane ya dade ma'ana ai ta jiransa kafin ya zama abin da za a amfana da shi don kun ga ashe yana buƙatar sare-saren da ake na bishiyoyi ana mai da su itace to a canza yanayin abu gwamnatoci da yawa sun yi ƙoƙari wajen samar da abin da zai zama a madadin amfani da ice wajen makamashi a yi amfani da wani abu to amma har yanzu ba a ce nasara ba amma dai lalle ci gaba da hakan wani abu ne da zai nan gaba zai kai mu zuwa ga wato tsayawar wasu al'amura tunda dai ku duba ku ga wannan bincike da suka yi cewa da ana miliyan talatin da bakwai an dawo ashirin da hudu to nan da shekaru masu zuwa wa ya san me za a yi wani mai binciken ma cewa ya yi gwargwadon abin da yake raguwa yanzu na dazukan duniya a kowace shekara abin da yake raguwa ya kai girman kasar austria wanda ya san kasar austria a cikin kasashen turai akwai ƙasa ana kiranta austria to gwargwadon faɗinta kullum a shekara sai an samu raguwar haka a cikin duniya kuma me yake faruwa sahara ake komawa in ku aka koma sahara to ruwan sha zai karanci bishiyoyi da inuwa da sauransu iskar da za a shaƙa duk za ta yi wa mutane karanci ashe maganin waɗannan abubuwa abinda gwamnatoci suke ta kira a dasa bishiya a dasa bishiya ba ma zancen wai sai an sa mata rana ana bikin zagayowa ba ba wannan ba mu muna da wannan koyarwar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da rana ta United Nation ko babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu mu yi abin da zai rayar da yanayin da muke ciki wannan shine zai sa rayuwa ta mu ta kyau tunda dai akwai bambanci tsakanin akwai da babu to lalle in babu din nan akwai wahala in ko akwai to akwai daɗi to tunda Allah ya halitta to kar mu kashe masa halittarsa mu me da abin da muka sare na bishiyoyi za mu ga amfanin abin a rayuwarmu insha Allahu ta'ala wannan yar faɗakarwa ce don mu kokari mu samar da irin waɗannan tsirrai a gidajenmu da gonakinmu kuma abin da yake an ba da shi kulawa ƙarƙashin shugabanni daga ne da hakimai da sauransu wajibi a zuba ido a ga cewa ba a bar masu sare-sare suna sare kowace irin bishiya ba domin yin hakan zai ja mana matsalolin da nan gaba ba mu san inda za su ƙare ba na sani samari da yawa wannan zancen sai su ji shi wani iri saboda ba kai karatun wannan fannin ba kuma baka tuntuɓi masu bincike akan wannan fannin ba da ka san irin hatsarin da duniya take ciki akan yawan sare-saren bishiyoyi da kuma in ƙasa ta koma sahara Allah madaukaki ya gaya mana shi ne ya sanya duwatsu da kake gani ya sanya su ne ya kafa su rasiyatin dinnan da ƙarfinsu don su tsare ƙasa daga zagonyewa hakanan bishiyoyi shi ya kayansa kuma don mu ji daɗin rayuwa a kai ashe duk abin da zai haifar da a sare waɗannan abubuwa ya zama babu su to ƙasa za ta raunana ya zama cewa abin da ake samu na amfani daga gare ta zai kuma ƙaranta ashe kenan ɗabi'ar ɗan adam zaman lafiyarsa jin daɗinsa yana da alaƙa ne da komawa zuwa ga ɗabi'arsa ta asali da barin halittar Allah yadda Allah ya halicce ta ci gaban rayuwa da kafa masana'antu na'am gaskiya ci gaba ne amma kuma yana da nasa abin da yake jawowa a cikin al'umma shi yasa a tsarin garuruwa da ake cewa tsarin town planning a kowace ƙasa akwai ƙa'idoji nesa da gari ake yin irin waɗannan abubuwa amma duk da mun samu kanmu a yanayin da cewa ga sunan faɗin garuruwa ya ƙara faɗin da an je an cimma waɗannan wurare yanzu sun dawo cikin gari to akwai cutar da take aukuwa sakamakon haka dagwalon masana'antu dagwalon ruwan sha a tona rijiya a cikin gari saboda waɗannan masana'antun da suka shiga ƙasa abubuwan da suke fitowa daga cikinsu sun shiga ƙasa ruwa kullum ruwan zartsi dalilin haka rashin tsarkin waɗannan abubuwan ne yawaita bishiyoyi zai sa a sami ruwa ya zama ba mai zartsi ba ruwa ne mai tsarki duk waɗannan abubuwa masu ilimin sanin wannan sun bayyana mana ya uwa musulmi in muka yi da'a gare su muka kuma bi abin da zai amfane mu to amfanin nan a gare mu yake ba lamari ne da muka yi shi domin wani ya ji daɗi ba a'a domin kanmu ne muna fata Allah ya ƙara ilmantar da mu ya ƙara mana basira ya ƙara fahimtar da mu dukkan abin da zai amfane mu ya ɗora mu akan mu aikata shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله muna roƙonka ka sanya mu cikin salihan bayinka Allah ka taimake mu mu zama muna cikin masu amfanar mutane kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa khairun nasi anfa'uhum linnas a cikin mutane mafififinsu wanda ya fi kowanne alheri shine wanda ya fi kowa amfanar mutane ya Allah ka sanya mu masu amfanar mutane waɗanda mutane suke amfana da mu ba waɗanda mutane suke cutuwa a dalilinmu ba ya Allah ka sanya mu cikin salihan bayinka mutane na ƙwarai kuma Allah ka taimake mu ka tsare mana rayuwar nan da muke cikinta abubuwan da suke lalata mana ita Allah kai mana maganinsu Allah ka ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali ya Allah ka gafarta mana zunubanmu da suka zama su ne sababin tashin hankalin da muke ciki ya Allah ka ɗauke mana wannan tashin hankali ya Allah muna roƙonka duk waɗanda suke kawo mana tashin hankali a wannan ƙasa tamu da kashe-kashen ɗan adam da sace-sacen ɗan adam da waɗanda suke ɗaukar nauyi su ba da kuɗin a tada hankalin ɗan adam ya Allah muna roƙonka ka hana su zaman lafiya Allah ka hana su kwanciyar hankali Allah kar ka sa dabarar su ta shi Allah ka dode musu basira Allah kuma duk inda dukiyarsu take samuwa take fitowa yadda za su yi amfani su sai makami su bawa waɗanda za su lalata mana rayuwa Allah ka sa wannan dukiya ta kafe Allah ka ɗora musu tashin hankali da damuwa ka ɗora musu cututtukan da za su kasa samun damar su cutar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ka ƙara wa shugabanninmu basira da sanin yadda ya kamata su ɗauki matakai yadda za a yi maganin waɗannan abubuwa na tashin hankali Allah ka haɗa kanmu ka haɗa mu akan gaskiya ba akan bata ba Allah ka haɗa mu akan tafarkin ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin